الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a goma ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
sallar magariba liman ya barki sallah ɗaya da ka isko shi kuka yi biyu tare sai man ce tashi ya karo guda shi ya yi sai kuka tashi tare da shi
wai misali sallah ta cika liman ya miƙe zai yi ƙari wanda yake masubuki an tsere masa da wani abu zai iya tashi ya bi liman kin ko kuma zama zai yi baya halatta ya tashi ya bi shi domin ya tabbata kari ne zai yi an gane ko rabuwa za ka yi da shi idan ya gama karinsa ya salamce sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage maka an gane ko sannan kuma kamar yadda ya yi ba'adi kai ma za ka yi ba'adi amma baya halatta duk mutumin da ya tabbatar da liman ƙari ne zai iya tashi ya bi shi iya abin da za ku yi masa tasbihi in ya dawo falillahi alhamdu idan ya ki dawowa sai ku rabu da shi lokacin da ya cika ya gama abin da ya ƙara kenan a wannan lokaci kuma sai a yi sujada ba'adi a nuna masa cewa an yi ƙari kenan a wannan lokaci sai duka ya yi sujada ba'adi a halin rashin sani ne in a halin rashin sani ka bi shi kai ma ƙari ne kai kwarai dole sai ka ciko kwarai na'am malam masarufu da aka ce rai sallan magariba ko isha da ba guda da yanar kurkuta lokacin da ya ci ba
kamar me da aka ce rai sallan magariba raka guda ko isha raka guda lokacin da zai kawo cikawar sallan sa a cikin sa
kamar abin da nake so in gane a tambayar ka duk mutumin da aka tsere masa da wani abu ramuwa zai yi ko kuma ciko zai yi kamar misali an barka da raka'a ɗaya a sallar magarba ko kuma a sallar isha wannan mas'ala ta maimaitu iya abin da za ka yi ciko za ka yi a magarba idan aka barka da raka'a ɗaya baka samu ta farko ba sai ka samu ta biyu da ta uku idan ka tashi fatiha za ka yi kadai a buye domin ciko ne za ka yi waccan da ka samu ta biyun liman kai ita ce ta farkonka ta ukun shi kai ita ce ta biyunka don haka ciko za ka yi fatiha kadai za ka yi a buye an gane ko haka misali a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na karshe wanda matsayinsu a liman fatiha ce ba sura a buye to amma a matsayinka kai matsayin fatiha da sura suke a bayyane in ka tashi iya abin da za ka yi fatiha za ka yi a buye a waɗannan raka'o'in biyu domin ciko ne za ka yi dalili akan wannan matsala shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ataytumus salata fa alaykum bis sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'un fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu ashahid manzon Allah ya ce fama adraktum fasallu abinda kuka tarda na sallar liman manzon Allah ya ce ku sallata dadin fa'ida a nan so da yawa za ka ga mutum idan ya zo ya tarar da liman a zaune ana tahiya wai ba zai yi kabara ba ya zauna shi ma ya ci gaba da yin tahiyar sai ya tsugunna ya ga sallah ta cika an gama ko kuma ba a gama ba ka'ida da ya ce fa ma a diraktun fasallu duk halin da ka iske liman kabara za ka yi ta harama ka bi shi in a zaune ka iske shi yana tahiya sai ka yi kabara ka zauna kai ma ka ci gaba da tahiya sai ce wa ma fatakun fa'atimu abin da ya kuce muku ku cika kaga kenan anan yake nihi cewa ku cika ba ku rama ba kenan don haka duk abin da ka samu na sallar liman kai shine na farkon ka iya abin da zaka yi ciko zaka yi don haka wancan lafazi ma wanda yake cikin sahihu muslim wa ma fatakum faqhu abinda malamai suka fassara faqhu bi ma'ana fatimu domin lafazin alqaba yana daukan ma'anar al-itmam kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa'iza qabaitum manasikakum fa'iza qabaitum manasikakum ay atmamtum manasikakum haka kuma ubangiji ta'ala ke cewa thumma liyaqahu tafasahum wal yukunu zurahum wal yaqawafu bil baitil atiq an gane ko dan haka alqaba ma'anarsa shine cikawa ba ramawa ba a wannan lafazin amma tare da cewa malaman malikiya da malaman hanafiya su suke ganin cewa duk abin da ya kuce ma na sallar liman ramuwa za ka yi gwargwadon abu yadda ya kuce maka to amma magana mafi rinjaye ciko za ka yi ba ramuwa ba na'am wani misali tsira wani sahu na daban alhali sahu wanda yake na gaba bai cika ba kamar da yawa masallaci bai cika ba jama'a za su fito waje wannan bai ya dacewa hani ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da karkasa sahu sahu ɗaya bayan ɗaya ake buƙatar a jera shi idan na gaba ya cika wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa haka ake buƙatar yin sahu amma baya halatta wannan sahu bai cika ba a zo a tsira wani sahu wanda yake na daban cikin cikin masallaci bai cika wa mutane su fito waje wannan bai ya dacewa amma tare da cewa kuma sallah sallah ce ingantacciya amma akwai laifi wanda yake na sabawa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam titi idan ya raba ku da masallaci in dai kuna ganin mamun da suke koyi da liman ko shi liman sallah ta inganta an gane ko shi bin sallah ta hanyar sauti wannan shine sallah ce batacciya ba ta inganta mutumin da yake bi ta hanyar sauti baya ganin liman baya ganin mamu wannan sallah ba ta inganta ba don haka ka'idar da malamai suka tafi akan cewa duk wanda ya shiga gaban liman bai da sallah kai baka ganin liman baka ganin mamun da suke koyi da shi ka shiga gaba to da wa kake koyi don haka kenan ko da titi ya raba ku in dai kana ganin mamun da suke koyi da liman to wannan sallah ta inganta in dai ba kai kadai bane ka tsaya domin sallah ta mutum daya a bayan sahu matukar akwai inda zai iya kutsawa a gaba to wannan sallah ce ba ta ciya wanda bayani ya gabata akan masana na'am
wanda suke mutuwa wani wuri ba abin su da wuri ko ko annawa da suna ba ta lokaci sai lokacin da an kare duk halin abin da suke sannan za mu tambaye ko
wani misali mutumin da aka yi latin binne shi tambayar da ake ma kowane bawa a cikin kabari shin wannan lati da aka yi yana jinkirta tambayoyin da ake masa har sai an kai lokacin da aka binne shi kwarai da gaske kamar yadda nasti daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ciyaye idan aka binne mamaci wanda suka kawo gawar suka binne suka juya baya yana jin karan takalmansu a wannan lokaci maza Allah ya sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku biyu za su zo masa su zaunar da shi su yi masa tambaya tambayoyin da za su masa tambayoyi ne guda uku tambaya ta farko su ce masa man rabbuk wane ne mahaliccinka wanda ya cancanta ka kaɗaita shi a cikin ibada mumini sai ya ce Allahu Rabbi tambaya ta biyu za su tambaye shi wane ne annabinka mumini zai ba da amsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku menene addinin ka zai ba da amsar cewa tacaccen addini gangariya musulunci shine addini na zama ya ce amma kafiri ko munafiki idan an tambaye shi wane ne ubangijin ka sai ya yi shi ya ce ah ah ah la'adari waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da wata guduma ta bakin ƙarfi wanda wannan guduma inda za a doki duwatsun da ke doron ƙasa gaba ɗaya za su nike su zama gari wanda hadisai sun bayyana sifofin waɗannan mala'iku ubangiji ta'ala sai ya mai da halittarsa kamar yadda take sai su ce masa la da raita wa la ta raita kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka faɗa haka yin sun masa tambaya ta biyu zai yi nishi ya ce bai sani ba a wata riwaya zai ce zai faɗa ya ce ya ji kamar yadda jama'a suke faɗa su mai tambaya ta uku ba zai bada amsa ba daga wannan lokaci sai a ci gaba da azabtar da shi a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wuta sannan kabari zai matse shi sai ya kai haƙurƙurinsa wato haƙarƙashin haƙarƙarinsa ya saba to don haka dai a shahid wannan hadisi abin da yake tabbatar mana wannan tambaya ba a yin ta sai idan an sanya mutum cikin kabarinsa kenan wannan in wanda za a sa cikin kabari amma wadda wuta ta cinye shi kurmus ko wanda aka kone shi aka shekar da tukar ko wanda kuna naman dawa wato ya cinye shi ko wato ruwa wannan teku ta haɗiye shi to wannan duka ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne akan ya tattara shi ai masa wannan tambaya an gane ko amma duk wanda gangan jikin shi lafiya kalau lattin da aka yi ba a wannan lokaci ba za a masa tambaya sai an kai an sa shi kabarinsa sannan za a yi masa wannan tambaya amma duk wanda babu gangan jikin in ma wuta ta kone ko naman daji ya cinye to wannan ubangiji ta'ala mai iko ne akan tattara shi a yi masa tambaya don haka a nan malamai da suka da suke faɗar cewa wanda aka binne wannan kenan ala taglib ne a bisa rinjayeswa ne domin galibin mutumin da ya mutu a ka'ida ta shari'a rami ake abin ne shi to don haka ba ma sai wanda aka binne ba wanda ma ba abin ne ba sai an masa wannan tambayoyi illa waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke musu nauyin tambaya domin mutuwa daren alhamis daren juma'a ko kuma yinin juma'a na'am da wanda ya samu shahada a fagen daga na'am baya halatta mace daga cikin gida ta ringa bin sallah ta hanyar lasifika baya halatta in har jam'i za ta yi to ta fito ta je masallaci an gane ko amma fitar ta masallaci kuma dole sai da izinin mijinta ko kuma wanda yake majibincin lamarinta kamar misali idan mace ce ci kanwarka ko diyarka kenan baya halatta ta fita ta je masallaci dole sai da izininka a matsayinka na waliyinta idan macen aure ce ko dole sai ta nemi izinin mijinta in ta nemi izini manzo Allah ya ce kar a hana ta an gane amma ta hanyar lasifika baya halatta ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidansu a liƙe ke da masallacin amma fitowa suke masallacin ba sa bi daga cikin gida su Aisha kamar yadda ya gabata a cikin salatul kusuf wanda asma tana can baya lokacin da ta tarar da aisha jama'a suna gaba take tambayar ta me ya faru aisha ta mata nuna cewa ta kalli sama ta kalli sama sai ta ga rana ta dishi an gane ko ita ma asma'u ta je ta yi arwalla ta bi su kaga inda ana bi ta hanyar sauti to ai sautin yana kai ma aisha tana cikin gida darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul umra mun tsaya karshen wato babi na uku baban da ke bayani game da adadin wato umrar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa kamar yadda bayani ya gabata iya adadin umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa umra ce guda hudu wanda uku daga cikin hudun gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su ne a cikin watan zulka'ada sai umrar da ya tare da hajjinsa ita ko wannan a cikin watan zulhijja kamar yadda bayani ya gabata kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga cikin nau'ikan aikin hajji guda uku to da haka yau za mu tashi babi ta hudu قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أمرة في رمضان قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي عن عطاء هو ابن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تهجي معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان ائتمري فيه فإن أمرة في رمضان حجة أو نهوا مما قال الإمام البخاري الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da yin umra a cikin watan ramadan shin umra a cikin watan ramadan tana da wata fabula ta musamman ko kwafa don haka dai shi dai malam bai bayyana ba amma a ƙarƙashin hadisin da ya shigo da shi za mu ga matsayin wato yin umra a cikin watan ramadan shi ne malam ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ga wata mata daga cikin mutanen Madina wanda ita wannan mata Abdullahi dan Abbas wato ya ambata sunanta amma ibn Jurayj sai yake cewa fanasi tusmaha ya ce ni na manta sunanta iya abin da yake gaugawar zuwa cikin fahimta wanda ya ce na manta sunanta shine zaka fahimci cewa abba domin a shine ya rawaito hadisin kai tsaye daga abdullahi dan abbas ba tare da wani tsani ba to illa kasancewar me yasa malamai suka jingina mantuwa zuwa ga ibnu jurai saboda ta wata hanya ta daban a ɗa ibnu abi raba kai tsaye ya bayyana sunan wannan mata don haka malamai suka ce to takan iya yiwuwa a farko lokacin da ya bada ya ba ibn shuraish labarin wannan riwaya da yi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ya manta kuma lokacin da ya ba wancan marwaci shine habib al-muallim to yana tuna kenan da sunan akwai ihtimalin haka lokaci kaza zaka iya ba da labari ka manta wani abu sannan bayan haka lokacin da zaka ba da labari wani lokaci idan zaka ba da labari takan iya yiwuwa katina to don haka dai akwai ihtimalin haka to shine yake cewa fanasitu sumaha yace ni kwana manta sunanta wannan mata ita ce ummu wannan ummu sinan kamar yadda riwayu daban-daban suka bayyana sunanta kuma tare da cewa kuma irin wannan kissa ta maimaitu wato ga ummu sulaim matar abu dalha lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wannan mata kai tsaye ne bayan an dawo daga hajji manzon Allah ya faɗa ga wannan mata ya ce mata mamana ake an ta hujji ma'ana manzon Allah ya ce me ya hana ki je ki hajji tare da mu qalat wannan kenan me zamu iya fa'idanta anan shine irin yanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bibiyar wato mabiyansa wannan fa matar bai ganta ba ne ba a haji bulaguran da aka yi manzon Allah sai yake tambayar ta yaya aka yi biki tafi ba kika yi haji tare da mu to don haka duk mutumin da a ƙarƙashinsa akwai wasu jama'a to ya kamata ya ringa bibiyarsu duk wani abin da ya faru ya dan bibiya ya tambaya wani kuma yasa ba a yi kaza ba ban gaba wani a cikin kaza shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da ita ma mana ake anta hujji ma'ana me ya hana ki je ki haji tare da mu qalat sai take bashi iya uzurinta tace kana lana nabi tace ya rasulullahi muna da wato raƙumin da muke jiduruwa a kansa shi lafazin nabi ainihinsa an ciro shi ne daga annabuhu annabuhu shine yayyafi da ruwa to don haka duk dabbar da ake labtu ruwa a kanta sawa'ar raƙumi ne ko doki ne ko jaki ne ko ma menene to shine ake ma wannan lakabi a ce masa nabi illa kasancewar a nan abin da ake nihi da nabi wato shine raƙumi an gane ko domin shine motarsu a wancan lokaci wadda ake hawa a yi bulaguro kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikkil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim an gane ko ko kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala a can da yake bayanin cewa wa alaiha wa alal fulki tuhmalu wa alaiha akan raqumma wa alal fulki tuhmalu haka nan ubangiji ta'ala ya ce akan jirage ake daukan kuma ana kuke hawa kuke bulaguro to shine anan take cewa kana lana nabi tace muna da wani raƙumi faraki bahu abu fulanin wabnu li zawjiha wabniha wato take bayanin cewa mijinta mai gidanta da ɗanta da ɗansa wato sun hau wannan raƙumi sun tafi hajji a kansa wa taraka nabihan nambihu alaihi sannan ya bar mana wani raƙumin a kansa muke shigo ruwa kamar yadda yake cikin wata riwaya dama iya abin da ta bayyana cewa mijinta iya abin da ya mallaka raƙuma biyu ɗaya kenan ya hau ya tafi haji ɗaya kuma akan shi suke jido ruwa kenan babu na uku ƙala sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita fa'iza kana ramadan wato idan watan ramadani ya zo manzan Allah ya ce ita miri fihi je kike umra a cikinsa fa inna umratan fi ramadan hajja manzan Allah ya ce domin yin umra a cikin watan ramadan manzan Allah ya ce hajji ce sai ya ce auna hawan mimma kala ko kuma kwatancin wato abinda wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda kasancewar ita wannan jumla ta ƙarshe ta zo a riwayu daban-daban a wata riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa domin yin umra a cikin watan ramadan wato kamar hajji take an gane ko domin yin umra a cikin watan ramadan manzan Allah ya ce ta adilu hajja tana daidai da hajji a wata riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce daidai wato yin hajji tare da ni take to don haka a takaice shi wannan hadisi iya abin da yake nuna mana yin umra a cikin watan ramadan na da bambanci a cikin sauran watanni duk da cewa duk umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi ne a cikin watan zulqa'ada don haka malamai suka ce wannan kenan a cikin haƙƙinsa in mun kalli kenan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan umrar shi da yayi a cikin watan zulqa'ada ita tafi amma idan mun kalli mu mabiyansa kenan mu mu je mu yi umra a cikin watan ramadan shi yafi mu yi a cikin watan zulhijja me yasa saboda shi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da mu ya nuna mana cewa a cikin ga watan da ya dace mu yi kuma malamai suka ce hikima ma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk umrarsa yayi a cikin watan zulqa'ada domin watan zulqa'ada yana ɗaya daga cikin watannin hajji ba don komai ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya kafa ya shure wata aƙida ta mutanen jahiliya wanda su suna ganin rashin halaccin yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk umrar shi ne yayi ta ne a cikin watan wata daga cikin watannin haji ba dan komai ba dan ya goge kenan wannan akida ta jahiliya daga cikin wato tunanin jama'a ta musulmi to amma yin umra a cikin watan Ramadan shi ya fi dacewa don haka anan manzo Allah ya nuna mana cewa daidai da haji take to daidai da hajji take shi kenan mutum ya je umra a cikin ramadan sai ya ce ya sauke faradi malamai suka ce a an gane ko yin umra a cikin ramadan ba ta tsayawa matsayin hajjin musulunci wadda allah ya farlanta ma bayansa kuma a nan malamai suka ce bugu da ƙari da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'adilu hajja kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na sunan tirmizi al'imamu tirmizi ya hakaito fadar ishaq ibn ibrahim wato ibn rahuya ya ce wannan fada ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce umra a cikin watan ramadan ta adilu hajja tana daidai da hajji ya ce wannan daidai yake da fadar manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce kulhuwallahu tana daidai da kashi ɗaya daga cikin ukun alkur'ani don haka ka'ida suka ce abu yana kamantacceniya da abu amma baya zamantowa ɗaya da shi ta kowace fuska an gane ko don haka da wanda ya karanta kulhuwallahu uku da wanda ya kamo alkur'ani tun daga fatiha farkon ta ya kai ƙarshen suratun nasi ba ɗaya ba suke ba ɗaya ba suke an gane don haka kuma wanda ya je ya yi hajji ba ɗebe ke da wanda ya umra an gane ko don haka ladan hajji matsayinsa daban lalle a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta cewa yin umra a cikin ramadan tana daidai da hajji amma ba ɗaya ba take da hajji ta kowace fuska za a baka dai sakamako na lada wanda yake wanda ya dace amma ba ɗebe ke da wanda ya je hajji kuma haka wanda ya sauke alkur'ani gaba ɗayansa ba daidai ba yake da wanda ya karanta kulhuwar lahu wannan kenan fabula ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa don haka dai a nan in mutum ya sauke abinda allah ya farlanta masa in har da dama kenan in za ka yi umra cikin watan ramadan ya dace mutum ya je domin ya dace da irin abin da ake samu na wannan fabula باب الأمرة ليلة الحصبة وغيرها قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير قال حدثنا هشام هو بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بأمرة فليهل فليهل بأمرة ولولا أني أهديت لأهللت بأمرة قالت فمنا من أهل بأمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بأمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي أمرتك وانقضي رأسك وامتشدي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بأمرة مكان أمرتي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin umra lailatul hasba daren sauka kwarin muhassab wa gairiha wato da ma wasu sauran kwanuka an gane ko kar mu manta lailatul hasba shine daren sha uku kenan dare wanda yake na sha uku ga watan zulhijja wanda a ran sha uku ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi jifa na ƙarshe a ina ya yada zango ya yada zango a wurin da ake kiran shi al'ababa ko kuma ka kiraye shi albabaha ko ka kiraye shi almuhassab ko kuma ka kiraye shi alhasba to shine anan malam yayi babi babul umrati lailatal hasbati wa ghayriha baban da ke bayani game da halaccin yin umra daren sauka wato wadul muhassab wa gairi da ma wasu dararen na daban to shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muwafina li hilali zilhijja wato muna masu gwamayar wato jinjirin wata na zulhijja kenan kusan ƙarshen watan zulƙada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa ran 25 ga watan zulƙada suka bar birnin madina suka kama hanyar makka an gane ko watan zulhijja suna kan hanya ya kama domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka ran hudu ga watan zulhijja a wata riwaya suka ce ran biyar ga watan zulhijja wannan kuma dan sabani da aka samu dangane da wato shi mutuwar shi wannan wata na zulka'ada cikawa yayi ko kuma wato da samyayi to shine anan Aisha take cewa muwafina li hilali zulhijja wato muna famar gwamayar kenan jinjirin wata na zulhijja kenan mu isa birnin makka to amma akan hanya watan ya kama faqala lana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da mu man ahabba minkum an yuhilla bil hajji falyuhill duk wanda ke da nihin ya ɗaukaka muryarsa game da yin haji a cikin kuma zan Allah ya ce falyuhill ma'ana ya daga muryarsa game da yin hajji abinda ake nihi da al'ihlal kamar yadda bayani ya gabata ɗaukaka murya game da nihin abinda mutum yake an gane ko lokacin da aka zo miƙati kaga wanda zai yi tamattu'i me zai faɗa labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj wanda kuma ifradi zai yi sai ya ce labbaika hajja wanda zai yi kira ne sai ya ce labbaika umratan wa hajjan to wannan shine ake kira da al-ihlal kenan ɗaukaka murya game da abin da mutum yake nihin yi don haka yace musu man ahabba minkum duk wanda ke so daga cikin ku an yuhilla bil hajji fal yuhill zai ɗaukaka muryarsa game da yin haji manzo Allah yace ya daga muryarsa sai yace wa man ahabba an yuhilla bi umratin fal yuhilla bi umra duk wanda ke da nihin yin umra manzo Allah yace da ya daura aniyar umrarsa kawai sai ya ce falaula anni a hadaitu ya ce nima ba dan na koro hadaya ba la a halaltu bi umra maza Allah ya ce da na ɗaukaka muryata da yin umra wannan kenan kafin a iso lokacin kafin a iso miƙati maza Allah sallallahu alaihi ya faɗa musu haka qalat aisha sai take cewa fa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin daga cikin mu jama'ar da muke tare da shi wani ya ɗaukaka muryarsa game da yin umra wani kuwa ya ɗaukaka muryarsa game da haji kenan wani ya ɗauko niyyar umra wani ya ɗauko niyyar haji aisha ta ce wa kuntu mimman a hallabi umra ta ce ni ko na kasance daga cikin waɗanda suka ɗaukaka muryarsu game da yin umra fa a ballani yau mu arafa wa ana hayo aisha ta ce yinin arafa sai ya gwamaye ni halin ina jinin al'ada ma'ana aka wayi gari yau yinin yini ne na arafa ita ku tana cikin jinin al'ada wanda karmu manta bayani ya gabata kafin a iso birnin makka an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarif a nan jinin al'ada ya zo ma aisha allah ya kara mata yadda ta samu damuwa za allah sallallahu alaihi wasallama ya lallashe ta ya nuna mata cewa abu ne wanda allah ya kaddara ma 'ya'ya mata daga cikin 'ya'yan adam don haka manzan Allah sai ya ce duk abin da mai hajji ke yi ta yi manzan Allah ya ce iya abin da ba za ta yi ba shine dawafi sai ta samu tsarki to har aka zo makka domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo makka kenan a ran hudu ga watan zulhijja kaga aka wayi gari biyar shidda bakwai takwas an gane ko ko kuma in a waccan riwaya a ran biyar ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo maka kamar yadda ya shine ya fi shahara kenan aka wayi gari shidda bakwai takwas har aka kai ran tara ga wata jini bai tsaya ma ba Aisha to shine ta ce fa shakautu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na kai kuka na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa gaye yau an wayi gari yini ne na arafa kuma gaye ina cikin jini maza Allah sai ya ce mata irfubi umrataki maza Allah ya ce kakkaɓe niyyarki ta umra an gane ko ma'ana kunce ta sai ya ce wanƙubi ra'asaki maza Allah ya ce sunce kanki wamta shidi maza Allah ya ce kuma wanke kanki ki tsehe shi wa ahilli bil hajji maza Allah ya ce ki ɗaukaka muryarki da hajji don haka a nan kasancewar wannan shine abinda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda ya umarci Aisha kenan a nan niyyarta ta umra kenan sai ta kunce ta take yanki kenan sai ta maida ta niyya ce wadda take ta haji an gane ko don haka kenan a nan misali mutumin da ya ɗauko niyyar umra daga miƙati ya samu lattin isowa birnin makka har aka kai an wayi gari yinin arafa yana tsoron kenan tsayuwa arafa za ta kunce masa kai tsaye wannan niyya ta umra sai ya kunce ta ya maida ta niyya ta hajji kamar yadda ita a nan an wayi gari rana arafa jini bai tsaya ba ita kuma ta ɗauko niyyar umra inan a nan manzon Allah ya sanya ta ta kunce niyyar umra ta maida ta hajji kuma shine a nan manzon Allah ya ce mata ta kunce kitsanta sannan wato ta sarce kanta shine ta wanke ta sarce sai ya ce wa ahilli bil haji ki ɗaukaka murya game da haji don haka wannan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce mace in ta gama jinin al'ada dole ne wato ta sun ce kitsanta an gane ko domin yin wanka na yankewar jinin al'ada saboda a nan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aisha kuma haka yake a cikin wani hadisi wanda yake na daban an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa mai jinin al'ada in ta gama wato ta warware kitsanta wanda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa dole ne tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa sunna ce mustahabba an so ne amma magana mafi rinjaye wajibi ne shine sai aisha take cewa falamma kana lailatul hasba yayin da wato daren sauka wadul muhassab wato ya kasance kenan shine ran sha uku ga watan zulhijja kenan daddare arsala ma'iya abdurrahman ila tal'ib wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika dan uwana abdurrahman wato tare da ni zuwa wurin da ake kiran shi at-tal'ib wanda a tal'im wajen harami ne fa ahalaltu bi umratin makana umrati ta ce na ɗauko niyya ta umra wato a matsayin umra ta waccan kenan wadda jinin al'ada yake ta tsakanina da ita tunda a nan da a gama aisha ta kai kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu an gane ko kenan kukan na aisha kusan sau uku ne na farko dai lokacin da jinin al'ada ya zo mata tana kuka ta nuna damuwa manzon Allah ya nuna mata cewa ga yadda za ta yi na biyu kenan a ran tara ga wata kenan ta kai kukan cewa har yanzu jini bai tsaya ba manzon Allah ya ce mata to ga yadda za ta yi kenan ta kunce ta kakkabe niyyar umra kenan ta dauniyar haji kawai ta kunce kitsanta ta wanke in ya so shi kenan ta dauniyar haji sannan kukanta na uku ran da aka sauko kenan daga mina ran da aka yi jifa na ran sha uku ta kai kukanta ta ce ya rasulallah yanzu kowa zai koma da haji da umra ni in koma da haji kadai za Allah lokacin nan ya kirayi abdurrahman ya sanya shi ya ce ya goyi aisha a kan raƙuminsa su tafi can tan'im aisha ta ɗauko umra to shi ne suka tafi wato aisha ta ɗauko umra shi ne ta ce fa a halaltu bi umratin makana umrati wato na ɗauko niyyar wata umra kenan matsayin umra ta waccan wadda wato wadda ta ɓaci kenan wadda jinin al'ada yake ta tsakanina da ita kenan wannan dai a takaice me yake nuna mana ya halatta ga mutumin da ya gama hajji wato a ran sha uku ga wata kai tsaye je ya umra don haka iya abinda malamai suka ƙi shine a cikin ayyamu tashri ga mutumin da ya shagala da aikin hajji ya je ya umra kamar ran sha ɗaya ko ran sha biyu ko ran sha uku a gane ko kafin a gama wannan kwanuka na mina da jifa da ake yi mai hajji ya ce umra zai je yi to wannan malamai sun karhanta iya abin da ake bukata ka bari har ka gama aikin hajji kenan in ka gama aikin hajji ran da kai jifa na ƙarshe in ma gaggautawa kai ran sha biyu idan kai jifa na ƙarshe idan ka zo maka daga nan ma kana iya wucewa wajen harami ka je ka ɗauko umra ka dawo kenan don haka yana nuna kenan halaccin yin umra a cikin wannan lokaci kuma shi dangane da yin umra wannan malamai ba sa ganin karhancin a tsawon shekara duk lokacin da mutum ya samu damar yin umra yakan iya yi kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba babu umrati tan'im قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة عن أمر وابن دينار أنه سمع أمر بن عوس أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويؤمرها من التنئيم قال سفيان مرة سمعت أمرا كم سمعته من أمر قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم أنا أطاع هو ابن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها أمرا يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويهلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يكبر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي لهدي لأهللت وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطاف فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بأمرة وحجة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنئيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جوشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yin umra daga wurin da ake kiransa at-tan'im wanda at-tan'im kamar yadda bayani ya gabata wuri ne wanda yake wajen makka kuma shi ya fi ko ina kusa wato da wajen harami wato amr ibn aus ke cewa abdurrahman ibn abubakar allah ya kara musu yadda ya ba shi labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an yurdifa aisha wato ya goya aisha matarsa akan raƙuminsa wanda shi abdurrahman dan uwa ne wanda yake shakiki na aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kenan da aisha ta kai kukanta cewa kowa zai koma da hajji da umra ni ko na koma da hajji haka za a yi ya manzon Allah a lokacin da manzon Allah ya kirayi abdurrahman ya ce maza ta lafazin an yurdifa an ciro shi ne daga al-irdaf irdaf shine ka hau abun hawa ka goye wani a baya wanda wannan na nuna mana halaccin wato wannan kadaita tsakanin muharrami da wannan da muharramarsa sawa'an a gida ko a dawa an gane ko kamar yadda shi a nan abdurrahman ibn abubakar ya haura kumin ya goyi aisha a baya suka tafi shi ne ya ce wa yi umira haminar tan'i manzan allah ya ce maza ya je ta ɗauko umra wato daga tan'i sufiyan ibn uyaina yake cewa an gane ko a wani lattin a riwayar hadisin sai ya ce sami ito amra maimakon ana amra sai ya ce sami ito amra sai ya ce kam sami ito min amra ya ce so nawa ba ya wuce a lissafa na ji wannan hadisi daga amur bin dinar an gane ko kenan a nan ya sarraha da sama wanda sarrahawa da cewa kaji wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kayatar da malaman hadisi domin duk wannan shubuha ta tadlisi ta koru to don haka kasancewar a nan na nuna mana kenan duk mutumin da zai yi umra wato dole ne dan an gane ko idan yana garin makka sawa'an dan makka ne ko ba ko ne kenan sai ya fita bayan gari duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa shi dan makka daga cikin gidansa zai iya daukan harami ya zo ya yi umra haka wasu malamai suke gani to amma dai ko dan makka ne inda zai yi umra to sai ya fita wajen gari to duk da cewa wasu malamai sun kayyade sun ce sai dai mutum ya je tan'im malamai suka ce a a tan'im da manzon Allah ya ce a je da Aisha saboda tan'im shi ya fi kusa wato da harami daga cikin dukkan kewayensa gaba daya shi ne ya fi kusa kenan da wajen gari to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kenan aje nan tan'im amma ba dai yana nuna cewa ba sai daga tan'im kin kawai an gane ko menihin yin umra zai je yi duk inda ka samu ka fita in dai wajen harami ne to ya halatta daga nan ka ɗauko wato niyya ta umra ka shigo birnin makka kamar yadda a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abdulrahman ya goyi aisha su je can tan'im wato ta ɗauko umra wanda shi tan'im kin a yau shine ake kiran shi masjidu aisha duk da cewa sunan tan'im kin da yana nan to amma ya fi shahara da cewa masjidu aisha a wannan hadisi na gaba jabir ibn abdullahi al-ansari ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa gaba daya wato sun ɗaukaka murya da haji ko kuma mu ce mafi yawansu domin a can hadisi da ya gabata aisha ta ce da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai ɗau niyya umra ya ɗauka wanda zai ɗau ta haji ya ɗau haji an gane ko to anan shine ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ahalla wa ashabahu bil haji kenan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kenan sun ɗaukaka murya da haji kenan mafi yawansu وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أتكين سلبا دايا با وندي يكي دا هدايا فاتي مزا الله صلى الله عليه وسلم دا طلحة ابن عبيد الله وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي علي دان أبي طالب شي كما يا غباتو daga birnin Yaman amma akwai hadaya tare da shi domin aliyu ba tare da shi aka fito daga birnin madina shi ya tafi can birnin yaman maza allah ya tura shi domin ya koro masa sauran dabobinsa waɗanda suke na hadaya to don haka kenan miƙatin da aka ɗau harami ya sha bamban wanda ali ya ɗau harami da wanda maza allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ɗauko domin maza allah sallallahu alaihi wasallama daga zulhulaifa miƙatin mutanen madina nan suka ɗau harami shi kuma aliyu kenan daga can ya lamlam wanda ya lamlam miƙati ne na mutanen yaman to shi ne da aka zo makka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar aliyu da me ka ɗauko niyya aliyu sai ya ce a halaltu bi ma a halla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ɗaukaka murya ta dangane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka muryarsa game da shi kenan shi iya abin da ya niyya shi a dunkule abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko niyya to shi ma ita ya ɗauko shi ne sai yake cewa wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama adina li ashabihi an yaj'aluha umra wato lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa izinin cewa duk su kunce niyyarsu ta hajji su maida ta umra an gane ko amma duk wanda bai koro hadaya ba shi ne ya ce wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam azina li ashabihi an yaj'aluha umra wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbansa izinin niyyarsu ta haji kenan su rikida ta su maida ta umra ya dufu bil bait su yi dawafi shine kenan dawaful umra thumma yuqassiru wa yahillu sannan su yi saisaye kuma su kunce harami kenan su yi umra su gama sai ce illa man ma'ahul hadiyu sai dai wanda akwai hadaya tare da shi shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa ya ci gaba da zama a cikin haraminsa ba zai kunce ba sai ran goma ga wata lokacin da aka yi jifa da farko faƙalu sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kai kukansu suka ce nan ku ila mina wa zakaru ahadina yakku suka ce ya rasulallahi yanzu fita za mu yi zuwa mina wato gaban ɗayanmu wato na ɗiga da ruwa wanda yake na shahawa ma'ana mun kusanci iyalinmu su har a wannan lokaci suna da bulbudin waccan aƙida ta karhancin yin umra a cikin watan hajji to shi yasa a nan su suke kukan suna ganin cewa ai yaka bai dace ba suna ganin cewa bai dace ba a ce ba su jima ba rabuwa wato ba su jima ba da rabuwa da kusantar iyalinsu a ce sun fita aikin haji tunda idan mutum ya riga ya gama umra ya halatta mutum ya kusanci iyalinsa to kuma ga ya haji ta mazu tunda sun shiga makka a ran biyar ga watan zulhijja to an ce duk wanda ya yi umra wato ya kunce duk wanda ya yi umra shi kenan ya kunce harami kenan su yi dawafi in sun gama dawafi kenan su yi safa da marwa sannan kuma su yi saisaye sannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce su kunce harami to an kunce harami ran biyar ga wata aka shiga aka gama wannan ayyuka da umra kenan shidda ga wata bakwai ga wata takwas ga wata kuma za a fita mina to shine suke ganin abin yayi kusa a ce mutum bai jima ba da rabuwa da iyalinsa kuma ya shiga aikin hajji فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم wannan kai kuka nasu sai labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kukan cewa yaya za a yi basu jima ba dangane da rabuwa da kusantar iyalinsu kuma a ce sun fita mina faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su lawista qabaltu min amri mastadbart manzon Allah ya ce ni ma da na san haka zai je ya zo manzon Allah ya ce ma a hadaitu ya ce ni ma da ban kuro hadaya ba walaula anna ma'iya la hadiya in ba dan akwai hadaya tare da ni manzon Allah ya ce la ahlantu ni ma da na kunce harami kamar yadda ko kunci kenan anan lalla shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu kar su samu damuwa an gane ko wannan ba wata illa bace ba abin da zai shafi hajjinsu don haka a nan kana iya zuwa kai tsaye misali a ran tara ga wata ka yi umra kuma kai tsaye ka kusanci iyalinka kuma kai tsaye ka ɗauki harami kuma in ya so ka nihi arafa wannan duka ba illa bace ba sai ya ce wa anna aisha ta radiyallahu anha habat ya ce lallai aisha allah ya kara mata yadda wato jinin al'ada ya zo mata fa nasakatil manasika kullaha duk wani aiki na haji Aisha ta aikata kamar yadda kowa yake wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita if'ali ma yaf'aluhu al-haji duk abin da mai haji ke yi Aisha ke ma yi ghaira annaha lam taquf bil bait kamar yadda manzo Allah ya ce mata ghaira Allah taqufi bil bait sai dai kada ki yi dawafi to shi ne a nan ya ce ghaira anna halam ta bil bai sai dai kawai iya abin da aisha ba ta yi ba shi ne ɗawafi sai da ta samu tsarki ƙada sai yake cewa falamma ƙahurat wa ƙafat lokacin da aisha ta tsarkaka wato ta yi ɗawafi shi ne ɗawaful ifada ƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan allah a tambari kuna bi umratin wa hajja yanzu dukanku za ku koma da haji da umra wa an ku bil haji ni kuma in koma da haji kadai kina wannan kai kukanta ne take ga wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu damuwar kowa ya koma da wato haji da umra ita kuma za ta koma da haji kawai fa amara abdurrahman ibn abi bakar Allah sai ya umarci dan uwanta abdurrahman an ya khuruja ma'aha ila tanqim wato ya fita da ita zuwa tal'im fa'atamarat ba'da al-hajj fi zilhijja wato Aisha ta yi umra bayan hajji kuma a cikin watan zulhijja gane ko bayan hajji kuma a cikin watan zulhijja wa anna suraqata ibn malik kina wannan abin da yake nuna mana kai tsaye kenan mutum yana iya gama wato yana gama aikin haji kai tsaye yana iya yin umra kamar yadda bayani ya gabata a shahidi dai anan abin da malam ya shigo da hadisin saboda a nan manzon Allah ya umarci Abdurrahman cewa ya fita da ita zuwa ga tariki shine ya ce ai babu umrati babu umrati umrati tariki to shine anan sai ya ce fa atamarat ba'da al-hajji fi zulhijja wato sai ta yi umra a cikin watan zulhijja kai tsaye bayan gama haji kenan a ran sha uku ga wata ne sai yake cewa lalle suraka ibnu malik ibnu jushum Allah ya ƙara masa yadda ya haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan wato akaba wa huwa yarmiha manzan Allah yana jifa kenan wannan kuma a ran goma ga wata ne. faƙada sai ya faɗa ya ce alakum hazihi khasata ya rasulallah ƙala la ballil abad ya ce ya manzan Allah shin wannan ya keɓanta ne gare ku kawai me yake nihi da cewa ya keɓanta gare ku kamar yadda yake cikin wata riwaya tambaya yake shin wannan ya keɓanta ne gare mu a wannan shekara ko kuma har abada ma'ana duk mutumin da ya ɗauko niyyar hajji in babu hadaya tare da shi kenan zai iya zai kunce niyyar wannan hajji ya maida ta umra a gane ko ko kuma ya zamanto kenan tambayar da ake yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji sannan kuma kai tsaye mutum ya yi hajji a wannan lokaci to shi ne yake tambaya yake cewa ya rasulallah yake cewa alakum hadhihi khasatan shin wannan ya keɓanta ne gare ku sai maza Allah yake cewa balle abad a'a wannan yace har abada ko kuma tambayar da yake yana tambaya kamar yadda shi ali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mi suka yi kira ne suka yi wanda kenan ayyukan umra ne sun shiga cikin hajji kamar yadda a wani hadisi a wata riwaya manzan Allah yake cewa dakhalatil umratu fil hajji sai dai maimaita su biyu aka tambaye shi shin a wannan shekara ne manzan Allah yace ballil abadi abadan yace har abadan abada kenan umra ta shiga cikin hajji don haka malamai suka ce ma'anar wannan hadisi abin da yake nihi wato ya halatta yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji kuma a wannan shekara kuma kai hajji Allah ne ko sabani ga jahiliya waɗanda su ba sa ganin halacci mutum ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji sannan kuma ya hajji a wannan shekara to shine anan manzon Allah yake nuna mana dakhalatil umratu fil hajji dakhalatil umratu fil hajji kenan aikin umra ya shiga ga hajji ma'ana ya halatta mutum ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji sannan kuma ya haji a wannan shekara kamar yadda a nan dukan waɗannan sahabbai waɗanda ba su da hadaya wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wato suka yi tamattu'i to amma zahirin dai lafazin abin da yake nunawa kenan kunce niyyar hajji a maida ta umra Allah ne kamar yadda shi wanda kin yake tambaya kenan shi ne mazan Allah ya nuna masa cewa ya halatta kenan in ka ɗau niyyar hajji in babu hadaya kenan sai ka kunce ka maida ta umra mu je wannan babi na gaba sai mu da babu li itimari ba'da al-hajj bi ghairi hadi qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya qala haddathana hisham qala akhbarani abi annahu qala akhbaratni aisha radhiyallahu anha annaha qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بأمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بأمرة فمنهم من أهل بأمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بأمرة فهبت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشدي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى الترئيم فأردفها فأحلت بأمرة مكان أمرتها فقضى الله حجها وأمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yin umra bayan haji kai tsaye kuma ba tare da ba da wajaucin ba da hadaya ba an gane ko ana gama haji kai tsaye ka je ka yi umra kuma ba maganar hadaya a kanka shine a nan malam ya shigo da hadisin aisha allah ikara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato muna masu kusantar kenan jinjirin wata na zulhijja kenan ya kusa kamawa iya abin da ya rage kwana biyar domin rana ashirin da biyar wato ga watan zulkada suka fita daga birnin makka birnin madina wato aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da mu man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhil duk wanda yake son ya dau niyyar umra manzon Allah ya ce to ya dauka kamar ya shi da umra wanda ke so ya dau niyyar haji manzon Allah ya ce ya dau niyyar haji sai ta ce walaula sai ya ce walaula anni ahadaitu manzon Allah ya ce ba dan cewa ni wato na kuro hadaya la a halartu ne umra maza Allah ya ce nima da na ɗaukaka muryata da umra aisha ta ce fa minhum man ahalla bi umra daga cikin jama'ar akwai wanda ya ɗauko niyyar umra wa minhum man ahalla bi hajja akwai wanda ya ɗau niyyar hajji wa kuntu mimman ahalla bi umra ni ko ina daga cikin waɗanda suka ɗauko niyyar umra kenan ta ce fahimtu kabla ana adukuna makka kafin mu shigo birnin makka ta ce jinin al'ada sai ya zo mu fa adraka ni yawmu arafata wa ana haid yinin arafa ya cin mun wato halin ina jinin al'ada fa shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai da kai kuka na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace da ni da i umrataki umraki manzon Allah yace rabu da ita wan qubira asaki ma'ana ki dena take nan ki tseda ta sai yace ki warware kizanki wamta shiɗi kuma ki caje kanki wa a hilli bil hajji maza Allah ya ce ki ɗauniyar hajji kawai Aisha ta ce fa fa'altu sai na aikata kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni falamma kanat lailatul hasba wato yayin da daren sauka kwarin muhassab wato ya kasance maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika dan uwana Abdurrahman tare da ni zuwa Tal'im fa'ar dafa ha abdurrahman ya goya aisha a kan raƙumin fa'a hallata bi umra aisha ta ɗauko umra makana umrati ha wato a madadin kenan umrarta kenan wadda ta dakatar da ita saboda jinin al'ada da ya gitta shi ne jabir wannan wato kurwa yake cewa faƙaɓar mafi hajji hawa umrata allah ya cika ma wato aisha hajjinta wato da umrarta walam yakun fi shay'in min zalika hadiyu yace kuma babu wani abu a cikin haka na hadaya wala sadaqatun ko sadaka wala saumu ko kuma wani azumi kenan anan abin da muke so mu gane ayar da ubangiji ta'ala yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi shi iya tamattu'i shine mutun yayi umra kafin a fita hajji kenan duk mutumin da ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin haji sannan a wannan shekara ya yi haji kenan shine ke akwai wajabcin hadaya a kansa amma mutumin da ya yi umra kenan a cikin wata na zulhijja bayan gama haji to wannan ba a kiran shi mutamatti don haka babu wajabcin hadaya a kansa saɓani al'imamu malik shi ne ya kirga cewa watan zulhijja gaba ɗayansa wato wata ne wanda yake na haji amma mafi yawan jumhurin malamai abinda suka tafi karshen kwanukan haji shine kenan karshen a cikin watan zulhijja shine kenan karshen kwanukan haji kenan ran da aka kai sha uku ga watan zulhijja shine kenan kwanukan haji kenan zulhijja gaba ɗayansa ba watan haji ba ne waɗannan kwanuka guda goma sha uku kenan su ne kwanukan waɗanda suke cikin watannin haji to don haka kenan abin da muke so mu gane duk wanda ya umra bayan gama hajji wannan kenan ba wajibcin hadaya a kansa amma sabanin mutumin da ya yi umra kafin hajji a cikin wata daga cikin watannin hajji dole sai ya ba da hadaya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك